الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 25 ga watan da biyar ne ko da hudu da hudu ko na ashirin da hudu ga watan safar a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shi ne sha biyu ga watan goma a shekara ta dubu biyu da ashirin lissafin miladiyya wannan shine zaman mu na na shida ne ko na biyar na shida ko a tattaunawa da muke akan muhimmancin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wajibcin aiki da ita da wajibcin ƙudurtar cewa wahayi ne daga Allah da kuma wajibin aida'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yarda da hukuncinsa da kuma abin da ya shafi tarihin kyamar sunna da inkarinta da ƙin aiki da ita da watsi da ita da rashin dogaro da ita da rashin kai hukunci zuwa gare ta da ajiye ɗaukar addini daga cikinta da wadatuwa da wasu abubuwan da ban ba ita ba tarihin wannan fikira da bin tarihin ƙungiyoyi na addini masu dangana kansu ga musulunci waɗanda suka karkace suka shiga wannan babi na inkarin sunna da kuma ta ina suka saba wa sunna ɗin da dai makamantan wannan zance da insha Allahu zai mana fa'ida a cikin tsarin silsila da muke bi na lacca ko muhadarori domin ta'asili da gina 'yan uwa musulmi akan muhimmancin sunna ɗin da kuma bayanin abokan gabar sunna da irin fuskar da suke ɗauka na mataki tsakaninsu da ita mun yi magana makon da ya gabata mun faro bin ƙungiyoyin mun fara da hawarijawa alhamdulillah mun gama mun fara da maganar shi'a amma mun tsaya iya tarifin mai ake nufi da shi'a mun yi bayanin shi'a a matsayinta na ƙungiya a matsayin shi'a na fikira a matsayin shi'a na matsayin aƙida bal a matsayin shi'a na matsayin wani addini saɓanin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to amma da yake tattaunawa ta mu iya tana da alaƙa ne da matsayin waɗannan ƙungiyoyi daga sunna yaya suka ɗauki sunna an ce sunnar ka fahimci dai abin da muka faɗa tunda ina jin wanda da yake halartar wannan lacca ya halarci tun na baya in muka ce sunna muna zancen ka ce hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko abin da ake dangana wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na ƙauli da fi'ili da taƙiriri da sifa khilƙiya ko huluƙiya da kuma abin da ya shafi sirarsa a matsayinta dai na masdar na tashiri'i wato sos ko maɓuɓɓuga da ake ciro addini daga cikinta to wani shine ma'anar sunna karka kalli sunna a matsayin ahlus sunnati wal jama'a misali wannan lafazin ba nan za kallo a matsayin tafiyar jama'ar ahlus sunna ba wannan ake zance ba duk da cewa an faɗa musu ahlus sunna ne saboda makalkale wasu ga ita sunna ɗin to amma zancen namu shine matsayin shi'a dangane da sunna matsayin shi'a dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ɗaukar addini daga maganganu da ayyuka da kuma tatsiriri na manzan Allah salama da makamantan waɗannan abubuwan da suke tushe ne na shari'a to wanda zai karanta littattafan shi'a wani yanzu in ka tambaye shi shin shi'a ma suna ambatan lafazin sunna a cikin littafansu a matsayin tsarin abu na yabo ko kuma umarni ma cewa abi sunna wani zai ce maka babu alhali ko akwai cikin littafan shi'a da suke bayanin wajibcin a riko da kitabuwar sunna ka taɓa ji wani? don haka za ka ga sun ambaci wannan amma haka a rubuce ko in magana ce ta malami haka a baki amma a aikace abin da suke nufi da sunna ɗin za mu zo mu ji ya zo a cikin alkafi in ce alkafi ko duk mai shi'a ya sani wanda ma ba dan shi'a ba yana ji ana zancen akwai littattafai na shi'a waɗanda su ne ginshiƙai irin yadda littafan hadisan manzan Allah sallama suke a wurin al'ummar musulmi to haka a wurin shi'a suna ɗaukar waɗannan littattafai a matsayin mafuffuga ta asali dangane da ko hadisai ko ka ce riwayoyi to kwai littafin alkafi na alkulaini muhammad bin yaqub alkulaini al'usul min alkafi akwai alfuro min alkafi akwai arrauba min alkafi mujalladi takwas ne akwai usul akwai furu akwai kuma arrauba a to tun da zancen aƙidu ne da masajir tashri za ka same shi galibi a cikin usul wannan ne shine mazanninsa duk da ka iya samu a wasu wurare ɗin a cikin wannan littafi na zo mana da shi kuma da sharhinsa wannan littafi da kuke gani ana ce masa mir'atul uqul mir'atu mene al uqul sharhin kafi ne juz'i irin wannan irin wannan guda 26 ne sharhin al kafi din to wannan ɗaya ne daga ciki shi kansa na ɗayan akwai faharis da kuma littafai daban-daban dai da suka ware to akwai a wannan littafi na kamar da na ambata mana wanda ya rubuta Muhammad bin Yaqub al-Kulaini dari a hudu ne da ashirin da takwas ya rasu akwai shar'insa na Muhammad Baqir al-Majlisi wanda ya rubuta Biharul Anwar wannan da ya tattara littattafan shi'a ya rubuta encyclopedia na shi'a juz'i ɗari da goma to shi ya sharhin wannan littafin shi ya sa masa suna mir'atul uqul a ciki akwai babi akwai kitab na farko kitabu fadlil ilmi a cikin wannan littafi to kuma sai ware wani babi ya ce bab الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب أو سنة haka ya rubuta gani wanda yake karantowa zai gani الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس شيء من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب au sunnatun to sai kawo riwayoyi me ma'anar wannan babi babi ne da yake magana akan raddi ma'ana a mai da lamurra in an yi saɓani a matsayin maɓuɓɓuga ta ilimi to a koma zuwa ga ko ta addini nake so in ce da shari'a to a koma zuwa ga alkitab wa sunna littafin Allah da kuma sunna da kuma cewa laisa shay'un min al-halal wal haram babu wani abu na halal da haram da kuma dukkan abin da mutane suke bukata illa wa qad ja'a fihi kitabun sai face wata aya ta zo ta ƙur'ani au sunnatun ko kuma sunna ta zo akan haka ya kawo daga cikin riwayar farko da ya kawo ya ce daga muhammad ibn yahya an ahmad ibn muhammad ibn isa an ali ibn hajjaj ko hudaid an marazin an abi abdullahi qala إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه سنيكو تجب عن علي بن إبراهيم شين القمي عن محمد بن عيسى عن يونس عن حسين بن المنذر عن عمرو بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وسلم وجعل لكل شيء حدا وجعل عليه دليلا دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا to ya ci gaba dai ya yi ta yi abin da na so in samu kuma duk mai karanta irin wannan maganganu zai so ya samu shine in ya duba sharhin wannan littafi kuma wannan yana cikin ausa ushuruhi alkafi mafi faɗin sharhi da aka wa alkafi shine wannan mir'atul uqul akwai kananan shuru wanda ba su kai wannan ba irin su almazan dani yana da sharhi shi ma akan alkafi da kuma dai wasu eh almazan da rani wani malamin su ne sunan su kenan to amma wannan sai kai tsammanin zai maka bayanin me ake nufi da sunna da yazo ƙasa amma da yazo sharhi ba komai a ciki sai bayanin nahau da irabi sai tsallake babin kawai sai kyale domin me in ya yarda da wannan ko kuma in ya tashi bayani zai ce wacce sunna duk da na san ba tsoro suke su bayyana wacce sunna suke ne ba kuma zan zo in gaya mana wasu daga cikin malaman su me suka ambata in an ce sunna din me ake nufi da ita wannan dai misali kawai na bamu cewa ambatan lafazin sunna akwai shi a cikin littattafan shi'a a kuma da umarnin cewa lalle a mai da lamari zuwa ga alkitabu wa sunna inda ta babar take shine me ake nufi da sunna ko ina jin shine ita ce tambayar da kowa zai to za mu zo insha Allah mu ci a sannan a daga cikin riwayoyin da suka zo a wannan littafi shi na so in karanto mana a juzu'in nan na ɗaya shafi na ɗari biyu da uku dama shi wancan babin a ɗari biyu da na biyu yake a shafi na ɗari biyu da hudu ya kawo wata riwaya shi ya ce an ali yana nufin ali ibn ibrahim al-qummi an muhammad ibn isa an yunus an hammad an abi abdullahi alaihi salam qala sami'tuhu yaqulu ya ce na ji shi yana cewa ma min shay'in illa wa fihi kitabun aw sunnatun in ji abu abdullahi ya ce babu wani abu na addini sai face akwai kitab au sunna a cikinsa duk me yasa na kawo mana wannan yanzu kana jin wasu malaman shi'a da samarinsu a yanzu suna magana suna cewa ai shi kansa lafazin sunnar bid'a ne ba inda aka faɗi wani abu mai suna sunna to kaga shi a cikin littafansu har wajibcin a koma zuwa ga sunna akwai illa wanne bayani suka yi na me ake nufi da sunna za mu zo mu ji insha Allah kafin nan wasu malaman shi'a musamman malaman su na zamani sun rubuta har littattafai wanda unwanin littafin ma'ana taken littafin sunan littafin sai ja hankalinka kamar ka ce marubucin littafin nan yana ba da kariya ne ga sunna amma sai ka ga abin da yake ciki ba haka ba ne misali akwai wani malaminsu na wannan zamanin mashhuri ya shahara kuma suna ji da shi wajen rubuta littattafansu na da'awa an ce littafan da'awa kun san shi'a suna da littafai usul da kuma littafan da suke rubuta don da'awa littafan su usul su ne waɗannan irin wannan da na zo muku da shi wanda ba za ka samu ɗan shi'a duk iliminsa ya ɗauko wani littafin ya sa a masallacin garinsu ya karantar da shi ya ce yana karantar wa mutane shi'a ku zo ku shi'a za su iya karantar da ɗalibansu don su haddatar da su su koya musu yadda za su yi mu'amala da littattafan amma asalin su dama a ɓoye ake yin su saboda abin da ke cikin waɗannan littattafan ba komai za ka iya haƙuri ka ji shi ba na abin da ke ciki na sukan ƙur'ani sukan hadisai zagin sahabbai la'anta su kafirta su da kuma ɗaukaka matsayin a'imma zuwa matsayin da ya shallake matsayinsu wanda duka dai musulmi in ya ji ya san ya saba wa abin da ya sani na qur'ani ko sunna wannan kada wani ya ce ai ko kalubale ne ake musu in sun in sun isa su zo su karantar ni ba irin wannan lafazin nake in mutum ya so zai iya yi ya tara al'umma ya ce zai karanta musu alkafi misali yanzu zai ɗauko littafin alkafi ya bi ko babi babi kawai babi babi na so a ce nan akwai babukan wannan juzu'i ne bayan muqaddumomi na wannan kuji abin da ke cikin alkafi babi babi kawai da aka zo kan maganar imamansu babi akan a'imma ya'lamuna al-ghaib wannan unwani ne ba hadisi ne zaka ce wai ai za su iya ce maka ai mu ba mu ce komai ingantacce bane kamar da kuka ce bukhari komai ingantacce mu a cikin littafan mu akwai magana ingantacciya akwai wadda ba ingantacciya ba dama hanyoyi ne na su taimaka wasa da hankalinka in ka zo ka kawo sai ce mu ba mu yarda da wannan ba saboda ya lazumta maka wani abu to a ciki amma wannan ai unwani ne an ce unwani ana nufin a context inda za a gaya maka ko ba context ba index inda za a faɗa maka content na littafi ba sunansa index ba yauwa za a ce maka shafi na kaza akwai magana akan kaza to babi babi akai cewa babun al'a'immatu ya alamun al imamai sun san gaibi to kai wannan kaga ya zakai da wannan babun wani babin kuma a ce innal a'immata la yamutuna illa bi mashi'atihim ba za su mutu ba sai sun ga dama duk wannan nassi ne uru-uru to wannan dai ba babin wannan nake so ina faɗa ne akan cewa shi yasa ba za ka ga mai shi'a yana koyar da mutane littafan shi'a ba sai dai ɗauko littafan sunna ya ce ya ga matsaloli a cikinsu an fahimci wannan abin amma ka ce masa in dai tallan shi'a zai yi to ya ɗauko littattafan shi'a ya koya wa mutane shi'a kuma a masallacin garinsu me yasa na ce masallacin garinsu ba tare iya ɗalibansa a wata makaranta ko markaz a ɓoye ba a'a cikin al'ummar musulmi ya ɗauko littafin da suka yarda da shi ya koya musu wani kuma dama ba a samu haka ba duk malamansu suna hana su kar su rika irin wannan abu suna cewa na'anu ala dinin man katamahu mu wai muna kan addini duk wanda ya ɓoye shi a azzahu Allah Allah zai ɗaukaka shi haka imaman wai suka ce addinin su addini ne wanda duk wanda ya ɓoye shi to Allah zai ɗaukaka shi kaga ko wannan ai ba shine addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama tunda yake bai taba taqiyya ta ɓoye aqidarsa ba ba addinin sa bane a Makka a karkashin bai kafa daula ba ga kafirai sun hana shi yin wa'azi amma duk da haka in ya samu dama abin da ya yarda da shi zai faɗa ba zai ɓoye wani abu wannan dai kar mu shiga cikin tattaunawa kuma akan aƙidun shi'a ba shine darasin mu ba alaƙar shi'a da sunna ma'ana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin su na mabubbugar shari'a shikenan zancen mu to shi wanda daga cikin malaman su ana ce masa Ja'far as-Subhani mun taɓa jinsa Ja'far as-Subhani sunansa kenan subhani ya rubuta wani littafi alhadithun nabawi baina riwayati wa diraya wai hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakanin riwaya da diraya wannan wani ya tambaya me riwaya da diraya ko mun yi magana a dirasa mawdu'iyya manhajiyya li ahadisi arba'ina sahabiyya zuwa ya tara sahabbai guda arba'in wai ya tattaro hadisansu to sai zaƙo irin hadisan da suke suka sai kawo su hadisai a babin sifatullah hadisai a babin harkar imama da sauransu wanda dama akwai hadisai ko kuma wasu hadisai dai waɗanda a gun ahlus sunna ma dama hadisai ne masu rauni ko mawdu'ai da aka yi ƙarya aka dangana annabi sai su ce ai gashi nan a cikin littafi kaza dama ai an ce kaza shi yasa kullum muke ga wa ɗaliban ilimi da masu sauraron karatu da wanda ba ɗaliban ilimi ba in baka san shi'a ba a karance to ka guji tattaunawa da ɗan shi'a addininsa an gina shi ne akan wannan yaudarar da nuna maka wani abu alhali a ciki ba shi ba ne duk mai san ya san shi'a to ya nemi waɗannan littattafai ya saye su kun gare wannan da shi ina ji lokacin ne sai ya kai shekara takwas yanzu naira dubu arba'in da wani abu na sai shi akwai shi wancan miya sunan wanda na faɗa ɗazu biharul anwar mai guda ɗari da goma naira dubu ɗari da talatin na sayi shi da kuɗi na yana nan saboda wannan shi ne zai baka damar hujja akan maganar shi a shi yasa mai shi'ar ba zai zo ya ce maka wannan abun ba haka bane gashi na a cikin littafansu amma in baka san waɗannan ba komai zai iya ce maka ko ka faɗa sai ya kare ta sai ce ai ko karerai ake musu ba a karanta littafansu ba kawai sai a yi musu ƙarya wannan dai kar ku sake koma cikin tattaunawa akan aƙidunsu ya cinye mana lokaci wai ala bau'il kitabi abin da yasa na kawo nan ƙarashin sunan littafin shine wannan alhadithu nabawi bain riwayati wa dirayati dirasa mawdu'iyya manhajiyya لأحاديث أربعين صحابيا على ضوء الكتاب والسنة والعقل واتفاق الأمة والتاريخ ma'ana abin da yake nufi zai ɗauko hadisan waɗannan sahabbai ya zaɓo wasu sahabbai guda arba'in zai kawo samples na hadisansu sai dirasa kuma dirasar tasa abin da yake nufi ala bau'i zai rika auna hadisan da waɗannan kamar waɗannan su ne usul ɗin da zai koma ya auna hadisin ya yi ko bai yi ba wato zai auna hadisin da ƙur'ani ma'ana ya ga wata aya wani hadisi ya saba masa sai a yi watsi da hadisin ko ko kuma a sunna to a sunnar irin tasu ta shi'a wadda za mu zo mai magana mai ake nufi da sunna a shi'a sannan kuma wai a kwatanta hadisin da hankali shi ma an ya saba hankali sai a watsar sannan kuma da ittifaqul umma ka san kuma abin da aka ce dama an shi kansa riwayar samun hadisin ai ya nuna ba ittifaqul umma ko ba haka bane ko ba gane zance na ba yawwa da kuma at-tarikh wai da tarihi za a kwatanta hadisin da tarihi sunan wannan littafi nasa kamar da na ambata mana to mu zo mu ji me ake nufi da sunna a wurin shi'a in suka ce sunna محمد تقي الحكيم محمد تقي الحكيم wanda daga cikin malaman shi'a a littafinsa mai suna al'usulul amma lil fiqh al muqara ginshikai akan abin da shafi comparative comparative fiqhu na wato mazhabobi daban-daban wanda ake yin comparison a ciki to ya rubuta wani littafi a ciki sai yake cewa as-sunnatu hiya kullu ma yasduru anil ma'sumi min qawlin aw fi'lin aw taqrir in ka ji wannan suka ta sai kamar yadda yake a gun ahlus sunna ko yawwa me yasa bai ce kullu ma yasduru anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ba sai ce kullu ma yasduru sunna ita ce duk abin da ya fito aka samo shi anil ma'asumi daga ma'asumi to da ma'anar matsala ciki wane ne ma'asumi in an ce ma'asumi ba ma'anar ma'asumi ba ana san kusan ma'asumi eh ma'asumi shine wanda baya sabo baya zunubi Allah ya tsare shi to aqidar musulunci in an ce ma'asumi ko in an tambaye ka waye yake da isma a addinin musulunci annabawa su kadai haka a wannan al'ummar tamu babu ma'asumi sai mutum ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya sabawa Allah duk abin da ya faɗa daidai ne to banda shi babu wani ɗan adam kuma wanda yake da irin wannan siffa wanda za a ce duk abin da ya faɗa sai dai ka sunkuyar da kanka ka karɓa Allah ra'asi wal aini banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani an fahimci zancen to amma su a gunsu kuga in an ce ma'asumi to ya kunshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da imaman nan guda goma sha biyu da muka yi magana su makon da ya gabata kowanne ɗaya a cikin su ma'asumi ne don haka duk abin da suka faɗa shi ake cewa sunna kun gane wannan don haka ashe dan sun ce maka arraddu ilal kitabi wa sunna to abin da suke nufi shine arraddu ilal kitabi wa ila aqwalil a'immati wannan shine zancen su kamar da shi wannan ya ambata don haka wanda bai san mazhabar su ba bai san irin yadda suke nisa da sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kamar da na ambata wanda yake ma'asumi shine kawai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma su ba haka bane su waɗannan a'imma su ne guda goma sha biyu ne to amma nan ka fahimta in an ce a'imma ɗin nan abinda aka ruwato daga gare su ba ana nufin abinda suka ruwaito su a matsayinsu na ruwat masu riwaya su ruwaito su ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu ya ce kaza ba a'a maganar su su a ƙashin kansu ita ake zance duk abin da suka faɗa shine addini da Allah ya ce ayi an fahimci abin yawa kamar yadda al-muzaffar a cikin shi ba al-fiqh al-muqaran yana cewa ليسوا من قبيل الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمحدثين عنه su imamai din nan karka fahimci cewa in an ce maka imamai abinda suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsu na masu riwaya shi ake nufi masu kawo hadisai daga manzon Allah ba haka ake nufi ba kaga mu yanzu muka muka ce malaman hadisi suka ce qala al-imam al-bukhari misali حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم انا نفهم واني شي يغيا ما واني واني ما شي يغيا ما واني har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to su a imma nan ba wannan zancen ake musu ba ana zancen su ne liyakuna qawluhum hujjatan min jihati annahum thiqatun fi riwaya ba ana zancen su hujjoji ne ma'ana thiqat ne da za a karbi zancen su ba a riwaya bal a a shi'a abinda ake nufi in an ce sunna ana nufin maganganu na su waɗannan imamai li'annahum humul mansubuna min Allah ta'ala ala lisanin nabiyyi li tablighil ahkamil waqi'iyya su ne waɗanda Allah ya kafa Allah ya ajiye waɗannan a'imma din ne aikin su su ne za su isar da hukunce-hukunce zuwa ga bayi kun ga anan sai a ce kamar da suka faɗa dama ita imama din nan istimrari ne na nubuwa ci gaban annabci ba don haka annabci ba ya tsaya daga rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabci ya kare ba a'a in dai da waɗannan a imma na ahlul baiti to shikenan annabci yana nan ko ba a kira su annabawa ba to amma duk abin da za a karba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ta hanyar su kawai za a karba dan ya riga ya gaya musu shi yasa suka ruwaito a wani littafi sunansa aljami'a ba jami'a university ba littafi ne sunansa kenan aljami'a sun ce manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama yayi imla'insa yayi shiftarsa ga aliyu radiyallahu ta'ala anhu aliyu ya zauna ya rubuta masa shi daga farko har ƙarshe faɗinsa zira'i saba'in ne faɗinsa zira'i saba'in kai kun san zira'i yawwa ba kamun haka da nan ba zira'i daga nan zuwa nan yawwa kamar ka ce fit kenan ko yawwa guda saba'in kun ga daga nan zai kai ina wajen ya kusa tsakiyar masallacin nan ko to girmansa kenan a ciki aliyu ya rubuta komai duk halal tana ciki duk aƙida tana ciki duk hukunci yana ciki komai ake so ba abin da ake nema yana ciki tambayar ita ce yana ina yanzu a nan shi'a ta tabbata tatsuniya su a aƙidar su sun yadda akwai wannan littafin amma fa duk duniya ba mai nuna maka shi shi yasa har suke yaudarar wasu sai su ce an yi mana ƙarya an ce muna da ƙur'ani daban bayan ku mu ƙur'ani mu shine wannan wanda yake masallacin kowanne gari an yi mana ƙarya an ce muna da wani mushafu fatima an yi mana ƙarya an ce muna da wani jami'a to wanda bai sani ba zai ɗauka i ai ya nemi mushafu fatima ya rasa ya nemi jami'a ya rasa ya nemi ƙur'ani shi'a ya rasa ta ce to ai dama yaudara ce su abin da suke so ka yadda da shi shine ƙur'anin nan da ke hannun musulmi ba shi ne ƙur'anin gaske ba ba daidai ba ne abin da ke cikinsa ba shi aka ce mu yi addini da shi ba na asalin kamar da na gaya mana yana ina yana gun imaman a yanzu yana gun imamin ƙarshe shine mahadi duk inda yake to suna tare an fahimci abin sannan sai suka faɗi shi ma wannan mushafu fatima ce don haka ba inda zaka je ka samu wannan qur'ani haka mushafu fatima ba wanda zai nuna ma shi wani malami na shi'a yana ba da labari cewa sun gayyaci wani malamin ahlus sunna da yake yawan rubutu akan harkar shi'a suka ce sai wai shi kai ba sun gayyace shi ba shine yake so ya je iran ya gani da gaske suna da mushafu fatima shi ne je ku suka tare shi aka ba shi masauki aka yi tarerayarsa aka nuna masa labirare da yawa aka yi ta yawo da shi duk ƙur'anin da zai duba sai ga irin nagarinsu ne wadda dama abin da ake so ya koma da shi shine koma da natijar cewa malaman ahalus sunna sun yi shi a ƙarya ya je iran ɗin ma duk ya nemi ƙur'anin shi a bai ba to duk waɗannan dabaru ne da sukan kawo su asali dama littafan babu su babu wani ƙur'ani wanda sunan da ƙur'anin gaske wanda yake gun imamai dama ƙarya ne babu babu wani abu sunansa mushafu fatima wanda wai mala'ika jibril ya ci gaba da zuwa ga fatima bayan marasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya mata ilimi tana rubutawa shine mushafu fatima ƙarya ne babu shi amma su suka rubuta a littattafansu cewa akwai kaza akwai kaza akwai kaza an gane ga wanda ba shi da hannun isa zuwa ga littafansu zai ce yi ƙarya aka yi musu amma abin da ke cikin littafan yana nan haka wannan aljami'a ɗin to amma me suke so dama abin da suke so shine ku yadda akwai wannan tarin ilimin yana nan agun waɗannan a'imma ɗin don haka duk abin da aka ruwaito a littafan da aka rubuta aka ce muku sun ce to daga can suka ɗauko ko ba ku gane ba ko da babu su ma'ana su sun haddace ilimin gidansu ne dama addinin a gidansu aka saukar da shi don haka annabi sallallahu ya ba su gadon komai don haka kawai duk abin da suka karba ba wani addinin banda wannan sauran kuwa wasu ne banda ba a gidansu ba suka ruwaito don haka duk ba za a karba ba kun ga dai an mai da musuluncin gaba ɗaya koma asalinsa gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gadance ma'ana ta hanyar gado a nan za a ɗauki komai alhali ko manzon Allah صلى الله عليه وسلم الله هذا من القرآن وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أن أيكوش زوغ قوة ندهك شيء قوة يقوير أزام ننسى يقوير دوسوا دبا أهل البيت با. بل أهل البيت da suke cikin a'imma guda uku ne kawai sahabbai da Aliyu da Hassan da Husaini Aliyu yana shekara tara ya musulunta tare da manzon ai ya karbi musulunci a gun manzon Allah sallallahu alaihi dama a gidansa yake shi yake rike shi Hassan da Husaini ko ba a haife su ba sai da aka yi hijira haka duk abin da aka yi a Makka har aka yi hijira duk abin da ya faɗa ba su ji ba sai dai in wasu sahabbai ne suka roto suka gaya musu ba wanda ko zai ce manzon Allah sallallahu alaihi bai ce komai ba a Makka kuma da ya zo Madina da aka haife su bayan shekara biyu da aka haife su har sun yi girman da za su riƙe hadisai ai ba haka aka yi ba an fahimci wannan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da addini tun kafin a haifi waɗannan bayin Allah mutanen kirki wato ahlul bait don haka addininsa na dukkan waɗanda suke tare da shi ne shi yasa dole ka ɗauko shi daga 'yan makarantarsa da ya karantar da su ba daga wato iya ahlil baiti ba wannan kuma baya nuna rashin girmama ahlil baiti illa dama can manzon Allah son bai ce a karbi addini farkonsa har ƙarshe daga ahlil baiti ba babu wannan zancen an gane wannan to banda wannan mu sani har yanzu a wurinsu su waɗannan a imma ɗin wanda in an ce ma'asumi ma sadara ko ma yasduru anil ma'asumi min qawlin aw fi'lin aw taqririn ai shine sunna kun gane yanzu ko ai abinda suke cewa a maganganun waɗannan imamai guda goma sha biyu suna cewa la farqa fi kalami ha'ula'i al-ithnai ashar wannan mutum goma sha biyun a maganganunsu babu bambanci fi sinni tufulati wa sinnin nazil aqli a lokacin da suke ƙanana da lokacin da suke manya duk zancen da suka faɗa ba bambanci da haka komai tunda su tsararru ne tun daga haihuwarsu da haka suna buɗe baki duk abin da suka ce to addini an gane abin kuma sannan su in an ce mutum ma'asumi ne to innahu la yukhti'u amdan wala sahwan baya kuskure na farko dama baya saban Allah la kabira wala sagira sannan kuma baya mantuwa baya rafkanuwa to kun ji baya mantuwa baya rafkanuwa baya kuskure abubuwan guda biyar ne haka almajlisi ya kawo wanda suka suka bibi darussan mu na minhajis sunna ɗan shekaru can baya mun tattauna wani zama na musamman akan maganar isma akan wannan aƙidun shi'a sun bayani musamman mutaakhiruna daga cikin su su mutaqaddimuna suna cewa in an ce ma'asumi shine wanda baya zunubi babba ko karami wasu sai su tsaya iya nan amma malaman su na baya musamman irin su majalisi musamman akhbariyun a cikin su suka ce kusan majalisi shekara ta 11-11 dai ko shi ne shekarar rasuwarsa ta hijira 1111 yau to shi majalisi da shi da ire-irensa da kuma duk malaman shi a mafiwa da suka zo daga baya in an ce ma'asumi ana nufin wanda baya zunubi babba baya zunubi karami baya kuskure baya mantuwa baya rafkanuwa don haka duk abin da ya faɗa a kenan daidai ne ba shi yasa har in malamai suna son su kama shi a daga cikin ilzamin da malaman suna suke mashi a ce in kuwa wannan definition ɗin ma'asumi haka yake kuma kun yadda alhassan ɗan aliyu ma'asumi ne to lokacin da aka yi sulhu ya ɗauki shugabanci ya miƙa wa mu'awiya wanda mu'awiya a da shi a kafiri ne to gashi imami ma'asumi ya ɗau shugabancin al'umma ya ba wa kafiri wannan kuma menene kabira ce ko kuwa sajira ko khata ko nisyan ko kuma rafkanuwa ko ko menene a ciki ai wannan warware isma ne gaba ɗaya in dai da gaske ne wannan abu ashe kenan babu wata amsa illa face cewa mu'awiya ba kafiri ba ne wannan aiki da hasan yayi daidai yayi sai fa idan hasan ya zama kuma ba masumi ba daga ran da ya faɗi wannan kuna gane wannan ko ba ku gane to mu je don haka dai mas'alar isma a wurin su kamar yadda yake haka matsayinta take suna cewa inna li'tiqada bi ismatil a'imma ja'ala al-ahadith allati tasduru anhum sahihatan wannan aƙidar ta cewa a imma ma'asumai ne tana sanya dukkan hadisan da aka ruwaito daga gare su sun faɗe su to sahihai ne duna an yashtaritu isa la sanadiha ila nabi ba sai sun gaya maka sun sharɗanta wato sanadin ya haɗu akwai silsila can na masu riwaya ta kai har zuwa manzon Allah ba kawai duk abin da suka faɗa shine hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga fa abun ahli sunna ai ba haka abin yake abun ahli sunna duk malami in ya ce ƙala rasula sai a tambaye shi kawo ina ka ga annabi ya gaya ma sai ce haddasa ne fulan wani ne ya gaya ma wani wurin har sai ya siffanta maka ka duba yanzu hadisin hadisin tahiya daga nan muka mu tahiya tahiya ta ibnu mas'ud yana cewa wa kaffuhu fi kaffi ko tafin hannunsa yana cikin tafin hannuna haka ya haka yake faɗi duk inda zai faɗi hadisin sa ya faɗi wannan wannan har babi malamai suka yi suka faɗi irin waɗannan hadisan da aka ruwaito ta wasu aka ruwaito su ta wata siga kuma aka aka da tasalsuli irin wannan duk agun malaman suna an bayyana wannan amma agun shi a su babu in dai imami ya ce kaza to kawai amma ban ma kare ba ku saurara ku wannan abdul abdullah fayyad shi ya faɗi wannan a tarihin imamiyya suna cewa har yanzu shi imamancin nan istimran ne na nubuwa na gaya mana wannan muhammad riba al-muzaffar yana cikin kamar ka ce littafin da kamar ahalari dai abun ahalus sunna musamman kasashen da ake mazhabar malikiya an ce ahalari ai ko ina za ka gani yana cikin mabade littafai na ƙasa-ƙasa da kowa ke fara karatu to a cikin littafan aƙidun shi'a yana nan abun duk ɗan shi'a ya san wani littafi na muhammad riba al-muzaffar al-muzaffar sunansa aqaidul imamiyya yana cikin littafan da ake koyarwa a al-hawzat al-ilmiya a iran da sauransu duk ɗalibai in sun je karatu shine yana cikin farkon abin da ake koya musu suna cewa annal a'immata kan rusul su a imma kamar manzanni suke ƙauluhum ƙaulullahi wa amruhum amrullahi wa ta'atuhum ta'atullahi wa ma'siyatuhum ma'siyatullah wa innahum lam yantiqu illa anillahi ta'ala wa an wahyihi wannan ibnu baba waihi al-qummi a cikin littafinsa al-i'tiqadat shi ya faɗi wannan kun ji dai abin da faɗa ai na ji ba sai an fasara ba ko kowa ji wannan larabcin ya san ma ake nufi maganar su maganar Allah ce umarnin su umarnin Allah ne yi musu da'a yi wa Allah da'a ne saba musu saba wa Allah ne ba su taɓa furici ba sai abin da suka faɗa to daga Allah yake kuma wahayin Allah ne yanzu ka zo kana zancen kana kawo hujjoji cewa sunna ma'ana hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wahayi ne daga Allah sai dai shi a ce maka babu wani tabbas wa ya gaya ma wahayi ne to amma wanda ba manzon Allah ba kun ga an bashi ko ku gano zancen dama fa'idar kana karatu kenan ka rika hado na baya da na gaba ina ce ba mun yi zancen sunna wahayi bane daga cikin hujjoji da suka wajabta maka ka bi sunna cewa wahayi ne daga Allah duk maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi ce daga Allah tunda shi la yantiqu anil hawa to kun ga wannan matsayin su sun baiwa imaman su amma in kana tattaunawa da su za su iya inkarin cewa sunna wahayi ce ko kuma in sun karba su ce sunnar abin da ake nufi wannan maganganun na imaman su wanda kuma wannan baya wuce wani abu illa ka ce masa rashin kunya a ya zo cikin har yanzu wannan kitab na wannan tunda yana gabana bari mu karanto daga ciki kitabul kafi a cikin riwayar hadisai yau gashi nan babu riwayatin kitabi wal hadisi babi da yake magana akan riwayar littafi da hadisi ma'ana rubuta da kuma riwayoyi na hadisi فضل الكتابة والتمسك بالكتب فللر ربوتو da kuma riko da littattafai a ciki ya ruwaito a hadisan da yawa yana cewa daga Ali ibn Ibrahim shine al-Qummi san Qummi a gun malaman Shi'a ba ɗaya bane akwai Ali ibn Ibrahim al-Qummi shi malamin tafsiri ne akwai sa'ad ibn abdullah shi kuma wannan malamin aƙida ne da firak to wannan wanda muke zance ali ibn ibrahim ana nufin wancan al'ummi mai tafsiri ya rawaito daga gaishe ce an abihi an ibn abi umair an mansur ibn yunus an abi basir qala abu basir yana cikin waɗanda suka sa su ne sahabban abu abdullahi ja'far as-sadiq ya ce qultu li abi abdullahi wata rana na cewa abu abdullah qaulullahi jalla sana'uhu alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana me ake nufi da wannan aya sai ce qala huwa ar-rajulu yasma'u al-haditha fayuhaddithu bihi kama sami'ahu la yazidu fihi wa la yanqusu minhu to bayan nan ya kawo محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن أبي أمير عن ابن عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص زن جي حديثي دقولنك فإن قال الرجي هكا يا إيدي قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس إما أنا فيك نبي تباكو منه ka ƙara kawai to kaji ka ƙara abin da kake so ma'ana dai in ba ka ɓata ma'ana ba kawai ruwaito ka faɗi abin da ka so sannan ga dai hadisan nan zai ci mana lokaci bari mu kyale shi daga abu abdullahi wani lokaci a ce daga ja'afar daga ce daga babansa al-baqir da makamantansu daga cikin hadisan da suka ruwaito har yanzu ku saurara ku ji wannan yana cewa hadisi hadisu abi duk magana ta in nayi hadisi to kawai maganar babana ce wa hadisu abi hadisu jaddi maganar babana kawai ta kakana ce waye babansa shi Jafar Sadiq babansa shine al-Baqir ko tunda shi sunansa Ja'far ibn Muhammad ibn Ali wannan Muhammad ibn Ali shine al-Baqir Ali kuma shine Ali ibn al-Husayn shine Zainul Abidin don haka in yace hadisi hadisu abi yana nufin maganganuna to kawai ku ɗauke su maganganun babana ne duk abin da na faɗa to babana ne ya faɗa shi kuma duk abin da ya faɗa to hadisin babansa ne shine kakani shine Ali ibn Hussein shine Zainul Abidin ma'ana duk abin da Baqir ya faɗa to maganar waye maganar abin Ali ibn Hussein babansa wa hadithu jaddi hadithin kakana shine Ali ibn Hussein hadithul Hussein shine maganar babansa Husaini Hussein dan Ali ibn Abi Talib shi kuma bal ai ba kare zancen ba wa hadithul Hussein duk maganar Husaini in Husaini yayi magana hadithul hasan to maganar hasan ce wa hadithul hasan hadithu amirul mu'minin maganar hasan kuma maganar hadith amirul mu'minin ce ana nufin aliyu da alzubin shi an ce amirul mu'minin ana nufin aliyu laqabin sa ke ma'ana kenan duk waɗannan imaman duk abin da ɗaya ya faɗa shine maganar ɗaya don haka duk abin da ya faɗa to daga gurin ɗaya to amma silsila ai bata kare ba bari ka ji wannan aqida ce ba waƙi bane in an ce waƙi'i waƙi'i shine real happening wannan sai dai ka same shi a littafin ahlus sunna wannan ya ce haddathana wane an wane an wane har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma suna su aqida ce ba haƙiƙa ba ce yawa so ake ka yadda abin haka yake ina muka tsaya wa hadithu amirul mu'minin ko sai ce wa hadithu amirul mu'minin hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam duk hadisin da aka rawaito aka ce Aliyu ya faɗa to kawai manzon Allah ne faɗa wa hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qaulullahi azza wa jal hadisin manzon Allah kuwa maganar Allah ce da haka in dai ya faɗa to Allah ne ya faɗa kaga kenan ashe maganar kowanne imami daga cikin waɗannan to maganar Allah ce kun gane abu kamar da na ambata aqida ce suka ɗauke ta haka a Allah dai kyauta har yana cikin wasa'ilu shi'a shi wannan littafin magana ita ma har yanzu sharihul kafi shi almazan da rani a cikin sharhin jami'il kafi yana cewa inna kulla hadisin a inna haditha kulli wahidin min al'a'immati hadisin kowanne mutum ɗaya daga cikin al'a'immati zahirin a'imma bayyanannu qaulullahi azza wa jalla to maganar Allah ce wala ikhtilafa fi aqwalihi babu sabani a maganganunsu kama la ikhtilafa fi qaulillahi kamar yadda maganar Allah ba ta sabawa to su ma babu sabawa a maganganunsu amma wallahi tallahi wannan ƙarya ce ni na rantse da Allah har agun malaman shi'a kun san littafin tahzib daga cikin littattafai manya na shi'a akwai littafin at-tahzib na at-tusi at-tusi ɗaya ne da cikin malaman shi'a ya rubuta littafi sunansa at-tahzib tahdhibin dalilin rubuta shi ya faɗa a muqaddima wata ran na taɓa zuwa da shi mun karanta a darasin minhajis sunna wasu shekaru yace dalilin da yasa ya rubuta wannan littafi shi yasa guji na yi rantsuwa ba da gangan na yi ta ba a gun tsusi na ɗauko abin da na faɗa ko rantsuwa ta sababin da maganar tsusi ce tsusi ya rubuta littafinsa a tahdhib yace ya duba ya karanta riwayoyi da ake ruwaitowa a littafansu na shi'a yace bai taɓa ganin wani abu na tanaƙuzi da tufka da warwara irin waɗannan littafan ba shi fa ya faɗa kuma yana cikin usulin ginshiƙan littafai yace ya ga tufka da warwara wannan imami ya faɗi kaza shi da kansa a wani wurin ya faɗi abin da yake saɓanin wancan wani imamin ya faɗi saɓanin na wannan wani imamin ya ce wannan kuwa tunda mu muna da aƙidar mazhaban nan gaskiya ce to dole sai mun yi taufiƙin waɗannan maganganun kaga kenan ashe aƙidar ce da ya ɗauka ta cewa ya yarda da mazhabar ita ta matsa masa ya rubuta don ya ƙoƙarin shi da ƙarfin da zai ce nan ba saɓani nan da aka ce kaza kaza ake nufi ya sha wannan wahala ya rubuta littafin at-tahdid kun fahimci zance na to ashe kun ga kenan ka ce wai babu saɓani a maganganunsu to wallahi ƙarya ce ko malam tsufi ya isa shaida akan wannan abin da nake nufi kenan bal suna cewa ya juzu man sami a hadisan ya halatta ga duk wanda ya ji wani hadisi an abi abdullahi in ka ji hadisi daga abu abdullah ana nufin wa ja'far as-sadiq radiyallahu anhu an yarwiyahu an abihi in ya ji magana yanzu misali a ce wannan riwa ai gashi dai mun ji wannan ma na sunkuru ko yawwa a in mutum ya ji hadisi daga Abu Abdullahi shine Ja'far Sadiq to in ya ga dama ya ce kawai qalal baqir baqir shine baban Ja'far Sadiq to in ka faɗi qalal baqir kawai kai daidai da haka kaga kenan ashe tabbatar da wa ya faɗi magana a shi'a shi kansa aiki za a iya ɗauko maganar kowa a ce wani ne ya faɗa kuma a aƙidar wannan ɗin daidai ne ga shi ya faɗa ya juzu man sami'a hadisan an abi abdullah radiyallahu anhu an yarwiyahu an abihi aw an ahadin min ajdadihi ko ya zaɓo ɗaya daga cikin kakanninsa ya ce kawai ƙala bulan ko bai faɗa ba yanzu wannan riwayoyin da aka ruwaito duka a ce kala abu abdullah kawai daidai ne mutum in ya buɗa ce kala aliyu radiyallahu anhu kuma ya rantse sai a ce ai aqidar haka ta gaya mana haka yake dole ka yadda maganar wane ita ce maganar wane maganar wane ita ce maganar wane cin dan Allah mai wannan shine za ku tsaya kuna bashi kunnan ku har ya rika gaya muku akwai sabani a Bukhari har ya gaya muku akwai rikici Abu Anas ya ce kaza waye ya ce kaza ai ta zagin sahabbai wanda bai nasa addinin kwata-kwata ba a gina shi akan asali na hankali ma maballanta na wani asali na sina'a hadisiyya ta diraya wanda malamai suka yi kokari wajen ba da kariya ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aw an ahadin min ajdadi kai bari sai sai bal yajuzu an yaqul qala Allah ta'ala duk hadisi in ka samo shi na shi in dai daga imami yake kowane imam in ka rufe bakinka ka buɗe bakinka kawai ka rufe idanka ka kawar da isnadin ka ce qala Allah ta'ala to kai daidai wai wannan addini da har za a rudi mutane a zo a ce wai shi'a suna ta yada shubuha rashin karatun ahli sunna shi ja mana matsala a wannan zamani mutane ba sa kar kuma musamman karanta littattafan shi'a ka karanta littattafan shi'a in dai kai malami ne eh in malami ne wanda ya san aqida sosai ya koshi da aqida to ka fahimci yadda suka gina addinin to anan zaka san meye shi'a amma ba ka zauna kai ta karanta sun mahtadaitu na karyata karyatan tijjani samawi da makamantan su abdul abdul hussein sharafuddin mai littafin al-muraja'at da irin waɗannan littafai da suke kawo mana na tallan aƙidun shi'a wannan ba za ka san shi'a ta wannan hanyar ba mai sanin shi'a ya koma littafan shi'a ya ga menene shi'a kuma menene malaman shi'a suka ambata wannan maganar almazan da rani ya faɗa a cikin sharhin da yayi na shi al-usul min al-kafi a juz'i na biyu shafi na ɗari biyu da saba'in da biyu wannan ku kun ga ƙuru-ƙuru ya halatta maka ka dangana kowace magana da aka ce imami ya faɗa kawai ka ce Allah ya faɗa yau Allah ne kawai ya faɗa har yanzu daga abu basir shine na karanto mana waccan magana ɗazu cewa in na faɗi in na ruwato hadisi daga gare ka in ce daga babanka ai mun ji wannan ko na karanta mana sai ce ba matsala yace in ko in ƙara in rage yace ƙara ka rage in dai a cikin ma'ana ne zaka shi yasa zaka samu komai a ciki komai zaka same shi a cikin littattafan shi'a Allah dai kyauta yau ya ma faɗa kuru-kuru yace ma sami'ta minni duk abin da ka ji daga gare ni wai in ji Ja'far as-Sadiq farwihi an abi to ka ruwaito kawai ka ce babana ne yace zaka shi sa babu wani sabani an nuna lokaci yayi za mu tsaya anan nan kawai ya bamu surar menene sunna a ma'anar ko shi'a to amma su kansu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan da suke hannunmu shin shi'a suna karba ko ba sa karba shine zaman mu na gaba insha Allah Allah ya samu dace بارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك